Assalamu alaikum wa rahmatullah. Godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci na muhajirun domin ci gaba da tafsirin a wato domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna al'usulu thalatha wa adillatiha na Sheikhul Islam Muhammad bin abdulwahab Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanshi da rahama wannan shine darasi na biyu yau muna 24 ga watan jima'a la'ula shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 26 ga watan 11 shekara ta 2024 miliya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu darasin da ya gabata malam ya kawo waɗansu matsaloli guda hudu wanda ya ce waɗannan matsaloli wajibi ne akan musulmi ya san su na farko shi ne mai al'ilm na farko ce ilimi shi ne sanin Allah da sanin annabinsa sallallahu alaihi wasallam da kuma sanin addinin musulunci amma sai ce bil adilla da dalilai matsala ta biyu kuma menene ya ce shi ne al'amalu bihi yin aiki da shi ilimi ɗin shi ne wajibi na biyu wajibi na uku kuwa shi ne shi ne kira zuwa ga addini ɗin na hudu kuma asabaru ala al'aza fihi wato yin haƙuri dangane da cutarwar da za ta biyo baya wato cikin riko da addini ko wato cikin mai wato da'awa zuwa ga addini insha Allah za mu tashi inda malam yace ilam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin nan za mu tashi ko malam yace ilam ka sani rahimakallah Allah ya maka rahama Allah ya tausaya maka ka sani cewa annahu yajibu ala kulli muslimi yana wajaba akan kowanne musulmi wa muslimatin wato musulmi namiji da kuma musulma mace ta'allumu hadhihi thalathi masail ya san waɗannan matsaloli guda uku wal amalu bihinna da kuma yin aiki da su waɗancan matsaloli guda nawa muka yi a wancan darasin guda hudu yau kuma wasu matsaloli guda uku waɗanda suke suma wajibi ne musulmi ya san su i'lam rahimakallah Allah ya maka rahama ka sani rahama kuma shine mene jin tausayi shine da Hausa ake cewa jin kai ma'ana tausayawa yana magana da kai mai karatu ko mai sauraro yake kuma ka addu'a cewa Allah ta'ala ya maka rahama ka sani cewa annahu yajibu ala kulli muslimin yana wajaba akan kowanne musulmi namiji wa muslimatin da kuma musulma mace ta'allumu hadhihi thalathi masaila koyo ko sanin waɗannan matsaloli guda uku wal amalu bihinna da kuma yin aiki da su al'ula matsala ta farko an Allah khalaqana lalle Allah ta'ala shine wanda ya halice mu Allah ta'ala ya halice mu warzaqana kuma shi ya azurta mu yake kuma azurta mu Allah ta'ala shine wanda ya halice mu shine wanda ya azurta mu da lafiya da abincin da zamu ci da hankali da dukkanin abin da dan adam yake jin dadi da shi ko menene to wannan ni'ima ce kuma arziki ne daga gurin Allah tabaraka wa ta'ala malam yace da Allah ta'ala ya halice mu ya azurta mu wa lam yatrukna hamalan bai bar mu kara zuba ba haka kurin an halice mu an bar mu kara zuba a a bal arsala ilaina rasulan a a ya aiko mana da manzo faman ata'ahu duk wanda ya masa biyayya dakhala aljanna zai shiga aljanna dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba duk kowa ma dukan ku za ku shiga aljanna sai dai wanda ya ki sai sabai suka ce ya rasulullah wane ne zai ki shiga aljanna kuwa sai ya ce wa man ata'ani dakhala aljanna wa man ya'sini faqad aba duk wanda ya mun biyayya to wannan zai shiga aljanna ya ma sai ma kawo ta'abirin da wato madi dakhala aljanna saboda nuna maka mai tabbas ma zai faru ne kawai duk wanda ya mun biyayya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma shiga aljanna kaga yanzu ba bai mutu ba ba ta shar kiyama ba amma manzo Allah ce ya ma shiga abinda ake nufi shine yiwuwar hakan kawai inda kai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaza sunna ne kai kokarin tsabbakawa insha Allah zaka shiga aljanna matukar dai kana da kyakkyawan imani Allah ta'ala ka samu shiga aljanna faman ata'ahu dakhala aljanna duk wanda ya masa biyayya zai shiga aljanna wa man asahu duk wanda ya masa wanda ya saba masa ya saba wannan manzo din dakhala an-nara zai shiga wuta Allah ka kare mu malan yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin dalilin wannan magana ko shine fadin sa madaukaki inda yake cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الله تبارك وتعالى يتي إنا أرسلنا إليكم رسولا للي مومن أيكو دا منزوز وغريكو شاهدا يزمتومي بين شيدا أكم عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول إلى فرعون رسولا كما يندمك أيكا ودا فرعون شيما منزولين amma fa'asa fir'aunun rasula shi fir'auna sai ya saba wa manzan da maka tura masa fa'akadnahu akadan wabila sai makama shi kamun da bai isa ya kwace ba Allah ta'ala ce ina arsana ilaikum rasulan lalle mun aiko muku da dan aiki ma'ana manzo kenan mu wannan al'umma an aiko mana da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda aka aiko mana ba to amma mu kuma daga cikin ka'idar imanin mai imani ya zamto cikakken imani sai mai sai ya imani da sauran annabawa ɗin na wata gane dama na ga cikin arkanul iman an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi sai mai wa rusulihi ba a cewa wa rasulihi wa rusulihi rasul ɗaya kenan rusul kuma mai manzanni da yawa kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa gaba ɗaya wanda ya saukar daga sama ba iya alƙur'ani ba duk sauran na baya ma ka yi imani wannan daga Allah ne duk sauran annaba da suka wuce su annabi musa alaihissalam annabi isa alaihissalam duka ka yi imani wa'annan manzannin Allah ne kuma abin da suka kira mutane a kai gaskiya ne daga Allah ne to shi ne imani fiye cika shi sa wannan al'umma Allah ta hana ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida hakanan Allah ta'ala ya sanya ku ne al'umma zababbiya dan ku zamto ku ne wasida akan annabawa wato a ku zamto ku ne wasida akan mutane kuma manzanni ko manzo ya zamto shi kuma ya shaida akan ku sauran al'umma da suka wuce wannan al'umma ita ce mai shaida akai su kowa ya zo wato littafin da aka saukar masa kawai annabin da aka saukar da aka aiko musu kawai manzon da aka aiko musu kawai amma wannan al'umma ta manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam imani a gurin wato dan wannan al'umma shine mai yin imani da waɗancan annabawa duka da kuma waɗancan littafin da kuma na yanzu na wata gane saboda Allah ta'ala ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan mai shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kama yadda muka aikowa muka aikawa da fir'auna shi ma manzo wane ne manzo da aka aika fir'auna annabi Musa alaihi salam na wata gani kenan wato akwai wani abu da ya kamata mu lura da shi kamar yadda malamai suka bayyana ina ka ce fir'auna ba mutum ɗaya bane akwai fir'auna da ya rayu tare da annabi Musa akwai kuma wanda ya rayu da su lokacin annabi yusuf ina ta gani sau da haka sai malamai suke cewa ai fir'auna din sunan mulkin kasar misir ne a wancan lokacin dukkanin masu mulki duk wanda ya zo ya hau sunansa mai fir'auna saboda ka jam'in su ana ce musu mai fara'ina ana ce musu fara'ina na mutan gani kamar alhabashi ba an shugaba ya zama to yana kasar ethiopia kasar habashi sai a ce masa mai a ce masa najash na mutan gani kamar a yanzu ma akwai kasashen da suke ayi da irin wannan sunaye din kamar wace kasashe ne da suke da irin sunan duk wanda ya zo ya zama wannan abu a kamar a duniya na? eh germany mai suke ce masu eh duk to kowa zo ya zama wannan eh kowa zo su ba haka ne ko? kowa zo fafaroma ne to kamar haka to fir'auna shi ma haka ne to fir'aunan da ake magana wanda ya rayu tare da annabi Musa na watan gani an samu fara'ina kenan da yawa akwai fara'ina kenan da yawa wato akwai fir'auna fir'auna da yawa akwai wani wanda ake ta ja da shi innan Muhammad bin Muhammad na Sulaja abinan na Abuja ya ce Najeriya ai yawanci jikokin jikokin fir'auna ne ma kasan Allah tabaraka wa ta'ala ce fa'asa fir'aunur rasula fir'auna sai ya saba manzan ma'ana ya bin umarnin fa akhadnahu akhdan wabila sai makamash fir'auna ta yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya tattara jama'arsa da kansa dama Allah ta'ala shine al-hakim mai hikima sai ya sa fir'auna ya tara mutane farko da zai kunyata shi a gaban al'umma fir'auna ya tattaro falon ma ja an saharatu ƙara lahun musa al'umma an tumulkun da masu tsafi aka tattaro aka yogaya na nesa sai ya ce annan musa wato fir'auna sai tara mutanensa saboda shi abinda yake cewa annan musa abinda ya zo da shi ya ajiye sanda ya zama maciji hannunsa in ya sa ya fito da shi ya zama farisar kamar rana yake cewa wannan tsafi ne sai ya tara abin nan masu tsafi da nan musa sai ce ku jefar da abin da za ku jefa kuma wannan ya jefar da kaza ya zama maciji wancan ma kaza annan musa alaihi salam ya aje sandansa ta zama maciji ta haɗe sauran gaba ɗaya da ta haɗe kuma cikin bai girma ba aka ce ɗaya daga cikin wanda fir'auna ya tattara masu tsafin sai ce wannan nasa ma tsafi ba ne gashi ya haɗe kuma abin bai masijin cikinsu bai girma duk wannan abin to sau da haka shi sai yake ganin wato ya taro masu tsafi shi ne zai samu galaba to kaga hikimar Allah ta'ala sai da tattaro ma'ana wannan mai wannan abin da'awar annan musa yanzu za ta yaɗu duk garuruwan wa'annan mutane da suka zo kaga shi da kansa kuma ya yi gayya yanzu a ce annan musa sai ya je gari kaza ya kai saƙo ya je can kaga aiki ne na shekaru tamar fir'auna sai tattara su shi sai kuma suka fahimci gaskiya ka ce amanna bi rabbi musa wa harun fara cewa mun yi imani da ubangijin annan musa da haruna sai fara cewa amintun bihi abla an adana lakum yanzu imani za ku yi bin baku approval ma tukunna Allah ta'ala shine mai hikima wanda aka yi na abin na ashabul qudud su ma abin nan hadisul menene gulam hadisul gulam shi ma kusan abin da ya faru kenan shi ma sai da ya tattaro wani mutum ne annabi sana sana yake cewa a cikin dogon hadisi yake cewa wani mutum aka yi wani sarki ingantaccen hadisi manzan ake cewa wani sarki aka yi mai mulki azzalimi mai tsafi saboda wato yana goya masu tsafi gindi to a lokacinsa akwai wani boka ko akwai wani malaminsa shi wannan sarkin sau daga shi yake masa tsubbace-tsubbace tun da haka ake cewa ko a ce malaminsa to sau daga shi da ya ga wannan mai tsafinsa ya ga shekaru sun tura sai ya ce wa sarki ɗin a sami wani yaro a turo da koya masa wannan abun kar na mutu fa ba wanda iya abu wannan sai aka turo wani yaro ya rika zuwa aka haɗa shi da shi aka gaya wa ban yaron wani shi zai rika zuwa a cikin yaran nan muna ga wannan yana da basira yana kuma da kaza da kaza zai tafi sai wani shi kuma wani mutum rajulun yaktumu imanu wani mutum yana koyi imaninsa da ya garin sai kira shi sai ya shiga da shi inda yake zama inda yake kwana ya fahimtar da shi tauhidin Allah ta'ala ya karantar da shi gaskiya sai ce an face min in na makara za a duka na sai ce a idan ka je gurinsa ka ce daga gida ne aka saka aiki baka samu ka zo da wuri ba da ya je sai ya gaya masa ya aka baka zo da wuri ba lokacin da aka ce ka ce ai a gida ne ba ban dama zuwa ba an sa na aiki shi to in ya ɗauko sai ya sake tare shi a hanya me ya koya ma ya koya man kaza da kaza sai ya rusa masa wannan abu ya karantar da shi tauhidi ce in ka je gida suka tambaye ka me yasa ka makara ka ce ya koya maka abubuwa da yawa ne aka makara haka yayi ta yi tsawon lokacin da yi Allah ta'ala ya rufa wannan bawa asiri ba a gano ba sai yaron nan ya zama yana tauhidi mai karfin gaske sai yake ce da shi to fa za a iya kama ka mana abin zai iya bayyana in ya bayyana duk yadda za a karka daka nuna ne duk yadda za a makarka nuna ne ya ce to ne kuma insha Allah zan nawa kawai duk abin da ya faru aka taho yaran nan ana ta yi ana ta fama ya ya ya ya kawai sai wani daga cikin wanda suke tare da sarki din kamar fadawansa ko dogaransa sai ke cewa shi bai shi da lafiya idansa ne baya gani ya kamata sarki tun da ya ce shi ne ya halice mutane ya kamata ya buɗe masa idan nan mashi duk hidimar da yake a gidan nan amma an ƙya buɗe masa ido ya zama makaho har yanzu shekara nawa sai wani yarin sami shi ya ce ka yi imani da allah ka roƙi allah ta'ala ni ma zan maka addu'a allah ta'ala ya buɗe ma idanka shi kenan wannan yaron ai wannan mutumin ya tambayi yaron yaya abin yake bayyana masa shi kenan ya ce ya imani da allah yaro ya roƙi Allah ta'ala sai idan mutum ya buɗe sai ya tashi ta gurin sarki ce ana ta masa murna ka za ka isa shi ni na manta ma shi na buɗe maka idan na fashi na wani sai ya ce a ya ce ni wanda ya warkar da ni rabbi wa rabbaka Allah ubangiji na ubangijinka Allah shi ne warkar da ni wanda ya halice mu ga wadda ya ce kana da wani Allah bayan ya ce kwarai da gaske ina da wani Allah waye ya aka yi aka aka wudiye sai ya nuna yaran shi kuma dama yaran ce karfa ka nuna ne shi ma kamar yadda ubangidansa ya gaya masa malaminsa shi kuma ya nuna ya ce eh yaran nan ne ai aka kama yaro a to wannan abin da ya koya ne kenan daga gurin wancan har ya fara wasu abubuwa daga gurin wancan bokan ya ce a shi wannan abu ne gaskiya aka yi ta fama da shi za su kashe shi in an kai shi ruwa sarki ya saka a kai shi teku sai riga wanda suka kai shi dawa sai sun limai da shi a sumilin nitsar da shi cikin ruwa sai an hau kwale-kwale an je tsakiya sai a zindima shi a ciki sai a fito in sun ji gida sai same shi a gida sai a tafi can saman wato dutsen da ake gani ya fi kowane dutse tudu sai a je a jeho yaron nan ya je same shi a gida aka yi aka yaro ya mutu ashe yaro ya yi ta da'awa an samu masu imani da yawa sarki ne rinka kama duwane ke da imani ana gallaza masa azabu shi ne Allah ta'ala ce qutila ashabul wuqud annari zatul wuqud idhum 'alayha qawud kazo sai a dora mutum akan ana babbaka shi a jikin wuta a yanka mutum a tsaye da zarto a raba shi gida biyu shi ba za mu tabbarin imanin mu yaran nan akai akai yaran nan shi ma ya tara sai da ya taro mutane yi tattaro mutane sosai tukuna akan a cikin mutanen ko za a samu wanda yake da wani abu yadda za a halakar da yaran nan kaga hikima kenan ta Allah ta'ala shi sai da yayo gayya nesa aka sa rana aka yi ta tafiyar kwana da kwanaki aka zo aka hadu za a halakar da wani yaran wannan ana jin ya shahara wajen tsafi sai ya yi tsafi ya sa kibiya ya harba yaro ba abin da zai same shi duk abin da za a yi ba abin da ya same shi to Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ranar wannan yaron zai bar duniya to kuma idan aka ce yaron nan zai je ta da'awa ta tauhidi aiki ne sai Allah ta'ala sa wannan sarkin da kansa ya taro jama'ar sai yaron ya ce kana so ka kashe shi ne ya ce so kin kashe ya ce to ku tambaye ni in gaya muku abin da kuna yi zan mutu za ku kashe ni ka ce ya faɗi me zai aka ce duk wanda zai harbe ni ya ce bismillahi rabbil gulam bismillahi rabbil gulam da sunan Allah Ubangijin yaro duk wanda ya faɗi wannan in ya harbe ne zan mutu ya ce a in suka waɗanda sun yi sun karyata wannan kina ba shi ne allah ba kenan sai suka ya ce duk dai wanda ya faɗi wannan kan ya harbe sai wani ya ce shi bari ya faɗa yana bismillahi rabbil gulam ya harbe shi ya same shi a sudu irin kashin nan haka sai ya fasa gurin sai ya ɗora hannunsa a gurin ya faɗi ya mutu yana jini haka ya mutu to sai kowa ke makin lallai wannan shi ne allon gaskiya rabbil gulam shi ne ubangijin gaskiya sai suka rika shiga su ma amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaro suka ta shiga kawai addinin musulunci to kaga hikima kenan ta Allah tabaraka ta ina mata gani saboda haka duk wanda ya biya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga aljanna duk wanda ya sa a masa kuma shine wanda zai shiga wuta Allah ta'ala ka kare mu wannan ita ce matsala ta daya matsala ta biyu athaniyatu malan yace ta biyu matsala ta biyu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahad lalle Allah ta'ala la yarda bayya taba yarda ya amince ya lamunci an yushraka ma'ahu a hada shi tare da a hada tare da shi fi ibadatihi wajen masa ibada ahadun a haɗa shi da wani la malakun muqarrabun ba wani mala'ika makusanci ga Allah ta'ala ba wala nabiyyun mursalun ko wani manzo da aka aiko ba wa dalilu qauluhu ta'ala dalilin akan ato dalili akan haka ko shine fadin sa madaukaki wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada lalle fa gabbai da ake sujjada a kansu wannan Allah ta'ala kawai ake bautatawa da su kar ku yadda ku bautatawa wani Allah tare da Allah annan Allah la yarda an yi shirka bi ma'ahu fi ibadati ahadun Allah ta'ala baya yarda mana bai amince an yi shirka aka ce al-ishtirak shine wato hada wani abu da wani abu shine ake cewa ashirk a ce sharraktu bainahu kala sharraktu hada wa hada na hada wannan da wannan musharaka shine mai hada hannu da ko hada abubuwa shi sa larabci ake cewa kamfani mai sharika saboda wannan ya kawo hannun jari wannan ya kawo hannun jari mai sharika to musharaka shine hada wani abu da wani abu to ana cewa ashirku a matsayin hada Allah ta'ala da wani wajen ibada ce wannan haramun ne to yana ka ce haɗa Allah ta'ala da wani wajen ibada wannan fa bai takaitu kawai akan kai kabbara sallah shine ibada kawai ba azumi zaka'a akwai ibadoji da yawa kamar roƙo ya Allah ka bani kaza wannan ibada ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce addu'a huwa al-ibada a wannan hadisi yace addu'a mukhul ibada sau da ka idan ka roƙi wani Allah to ka bauta ta wannan idan ka roƙi wani Allah ka bauta ta wannan idan ka ce wani ya baka arziki ya baka haihuwa ya baka wato ya kare ka daga abin da kake tsoro ko ya kare ka daga wani rashin lafiya ko kaza ko kaza to wannan ka bauta wannan abu ba lalle sai kayo alwala shine kawai fa ibada ba kayi alala ka zo ka shiga masallaci kawai ba saboda wasu an ce bautata wani sai ya dauka ai shi bai taba zuwa yayi alwala ya zo ya tsaya yana bautata masa ai ba ne kawai ba da na ba ta gane ai itikadi na zuci kawai akwai abin da yake shiga ka bautata wani a zuci kana jin cewar in ya ga dama ne zaka rayu in ya ga dama zaka bar duniya wannan ka bautata masa Allah ta alaki da wannan ba wanda in yi nufaci ka bar duniya za ka bari in yi nufaci ka zauna za ka zauna sai Allah ta'ala na wata gani sau da ka wannan babi ne mai faɗin gasi da ya kamata kuma ya wajaba kowa ya zamto yana taka tsantsan a kansa shine kada ka bautata wani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je madina sai ya samu yahudawa ahbar din su da ruhban da nasara da yahudu manya manyan malaman su wato malamansu shehinansu ya ce musu kaza haramun ne kuma alhali halal ne sai su yadda haramun ne su haramta shi abin da yake kuma haramun ne sai su da su halal ne sai su da su halasta shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu aya fadin Allah ta'ala ittakhadhu habarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam sun riki malaman su a matsayin rabb rabb a matsayin ubangijin nai arbab ma'ana rabb jam'i na kalmar rabb a matsayin ubangijin nai kuma bayan Allah sai suka ce ai ma abadnahum mu ba bauta musu muke ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su basa halalta muku abin da yake haram suka ce wannan yana faruwa basa miranku abin da yake halal ya zama haram suka ce wannan yana faruwa sai manzo Allah ce fatilka ibada ai bauta kenan wata ka'ida aka dora ka akai kaza halal ne kai agun kamar shi haram to ka bauta wannan abu mutane suna ta yi irin waɗannan abuwa sai mutane sai mutun ya taka shi fa musulmi ba shi da jari a duk duniya baka da jarin da ya wuce imaninka idan imanin ka yi rushe ka yi asarar komai da ka sani duk abin da ka mallaka an ka rasa shi to ba sunansa asara ba kwamfaya to a ce ka rasa imaninka wannan shi ne babban ima wato babban babbar hasara allah ta alaka kare babu jari da ya wuce tauhidi aƙida mai kyau ka zama kana da kyakkyawan tauhidi to shi sa sai mutum ya takar ɗanɗan kuma kullum mutum yana addu'a shi sa zaka ji rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma ya ubangiji kada ka karkatar da zakatanmu bayan ka shirye da mu kai ne mai bayarwa ya ubangiji karkar saboda waɗansu mutum su bayan ya hau imani din kuma zai rushe haka na kare isa kullum sai mutum yana wato karfafa imaninsa yana hangen al'amura yana hangen shika-shikan addinin musulunci din nan in ba haka wani sai wata jarabawa ta zo sai ya zubar da imani a nan ai mun hakaito kisar wata mata ko a don wata jandal a ƙasar iraq wacce ta tafi akan mijinta a tare ta zubar da imanin ta taho madina gidan annabi sallallahu alaihi lokacin kuma duniya ko kamar da izinin kasir ya kawo ƙarƙashin wata ba umar ta tsadu shaɗin alamar ki suleiman kaga abin da ta yi saboda tsabar abin da take so ne ya sa ta yi ta zubar da imanin kuma a gurin shi gidan wanda take ganin malamin da ta je malamin boka mai ba ta taimakon ya ce to yanzu imanin ki ya fita yanzu duk abin da muke so a miki za a miki kuma ka sai mutum ya taka mamma abuwa suna zuwa a zamanance fitina addu'a da ake kafin a sallame daga sallah Allahumma inni a'udhu bika min azabi qabri wa min azabin nar ko min azabi jahannam wa min fitnatil mahya babu fitnatil mahya da ta wuce shine rasa imani shi ne kullum musulmi yake neman tsarin Allah ta'ala a sallan farla guda biyar ɗin nan neman tsari wa min fitnatul mahaya wal mamat ka kare daga fitinar rayuwa kar a rayuwa ta rasa imani na kar sai na zo zan mutu kuma na ma rasa imani sa kullum mutum ya kai wannan ga fitinar suke ta faruwa kawai ana zo na ce to ai in yasu ma ya zo gidan wani kuma sai ka ji mutum ya ce to yana roƙansa wannan abin fa ni ina sake faɗa ni wannan abin ya faru ni a gabana wallahi ya faru ni a gabana a kano za ka ji mutum ya ɗaga hannu yana cewa ga shehin na a jikin abin kuma yana cewa kasuwarsa ina roƙon wani ya faɗi wata rashin lafiya ce yana buƙatar a fili murara kaga wannan don allah akwai abin da ya wuce wannan ƙarara ka roƙi wani allah shi zai baka sa'a gurin kasuwa ko shi zai baka lafiya ko shi zai kare ka wannan shirka ne da annata to dole sai mutum ya yi takalan nan malamai sun karkasa shirka nan kala-kala akwai wanda suke cewa akwai mai shirko ɗa'a shirka ta biyayya kawai a ce ai kawai tun da malaminku ya ce ko ku a ƙungiyarku ce ƙa'iza kaza ne alhali kuma ba haka allah da mazan suka ce ba ce tun da mu a ƙungiyance an ce kaza to wannan malamai suke cewa shi ma ya zama shirka domin allah ta'ala ne ya wajabta abu ko ya faranta shi kace kai ba za ka yi kowane ya zo ce maka ba ko za ka riƙa yau sallama ba ko da yana sallar ba kuma ko da ba wani abu ne ya bayyana cewar ya fita ba domin kaga wani abu ya bayyana cewar ya fita daga musulunci yana wasu shirke-shirke wanda ya fitar da kansa ne amma ka kurin kai kake munana masa zato wani alhali kuma munana zato haram ne a musulunci kai ka ce ba za ka masa sallama ba sai iya wanda ka sani ko sai iya wanda yake kungiyar ka so ne musulmai cikakku za ka ce musu assalamu alaikum assalamu alaikum amma sauran mutane a sai dai assalamu alaikum in ta kama ma irin gaisuwar da yahuda suka rinka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a madina kawai mutum musulmi ne yana sallah yana komai watakila ma ya fi ka a gurin allah ta'ala amma ka ce za ka ma sallah to irin wannan kuma an zo wasu ne suka ɗora wasu a kai to waɗannan facin amanar allah da manzansa allah ta'ala ya ce la ta khunu allah wa rasul wa ta khunu amanatakum kar ku ci amanar allah kar ku ci amanar manzan allah kada ku ci amanar tsakankaninku so daga matsala ta biyu shine Allah ta'ala bai amince a haɗa shi da wani ba wannan nan kuwa wajen bauta wala la malakun muqarrab ko da mala'ika ne makusanci ko kamar wa kenan kamar mala'ikar jibril ko jibril yana da kusanci ga Allah tabaraka wa na wata gani ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na wuce jibril a ran da aka tabbata ni isra'i isra'il miraj kenan ya ce wa jibril ka halasin bali min khashiyatilla na wuce jibril kai ka ce tsohon kafet ne ya yi likib saboda tsoron allah ta baraka wata ala jibril fa da wani hadisi mazana ce na gan shi na da fiffike 600 fiffike ɗaya zai duk duniya rumfa kaga ba ƙaron halitta ba ce amma in yaje sama gudun allah ta baraka wata ala taƙura ya ke ya motsi saboda tsabar tsoron Allah ta baraka wa ta'ala to ko shi Allah ta'ala biyar da haɗa shi da shi da shi da Allah ba wajen bauta ba kuma da aka jure annan suna ce na wuce shi ya taƙura ya gefe kai kace irin kafin irin wannan yanzu wannan abin ɗin ya ci cire ya zama saura zararren kaga za ka tara mai yawa haka a guri ɗan kaɗan tun da iya zara ne ka samu tabarmar roba roba ta fice saurawa nan zaran kaga yar cakwar zaganta yace haka ya motsi jibril saboda tsab min khashiyatillah saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shine fa Allah ta'ala yace menene zumir zumirratin fastawa yace zumirra jibril fa ya da karfi ya kuma ce allamahu shadidul quwa amma tare da haka yanda yake zama saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda idan Allah tabaraka wa ta'ala ya bada umarni sama ƙara take yi ana ta tasbihi mala'iku suna ta tasbihi saboda jin maganar Allah tabaraka wa ta'ala ko shi sa ibnu kasir yake cewa idan ka ji an yi tsawa a tafsirinsa to an ka ji tsawa yake cewa karfi irin tsawa ce zaka ji ta harkita ka din yake cewa wannan wato tasbihi ne wani mala'ika yi daga cikin mala'iku wasu kuma suka hakato cewa a dariya ce wani mala'ika ke cewa idan ka ga walƙiya an yi ba haka wasu ka ce a wani bulala ce da take hannun wani mala'iki a sama Allah ta baraka wata ala shi ya hadice mu ya fi ƙarfin kowa shi sa Allah ta'ala sau biyu yana ta a cikin sura ɗaya wa yi hadzirukumullahu nafsa wa yi hadzirukumullahu nafsahu Allah ta'ala na tsoratar da ku kansa ku kiyaye fa Allah ya fi ƙarfin kowa shi ne mai ƙarfi subhanahu wa ta'ala so daga idan wani ya ji cewar shi a haɗa shi wajen bautata Allah tabaraka wa ta'ala da shi ko kuma wani ga cewar wani bai nema ba shi ya yi to wannan bai yi abin da wato aka nemi ya yi ba kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala sai ya azabtar da shi matuƙar dai ba tuba ya daina ba na wata gani Allah tabaraka wa ta'ala shi ne halici kowa shi halici komai mala'iku a sama suna nan da yawan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai wani guri ana ce da shi baitul ma'mur a sama kullum mala'ika dubu saba'in ne suke shiga cikin wannan ɗaki su je su yi ibada kuma ba za su dawo ba gobe ma wasu mala'ikun ne jibi ma wasu mala'ikun ne tun da aka halici duniya har a tashar kiyama mala'ika dubu saba'in kullum zai shiga ciki ya ibada kuma in yayi shi ya gama har a tashi alƙiyama shi su ɗaya ne a wannan baitul mamur ɗin ma'ana su bai na nufin ba zai sake dawa sake shigowa ba gobe wasu ne jibo wasu ne dubu saba'in fa daga ran da aka haife ka zuwa yau in ka baga dubu saba'in adadin kwanakin da ka yi a duniya wani adadi ne wanda yake zai baka mamaki daga faran da aka haife ka kai idan mahaifinka shekarar saba'in daga ran da aka haife shi in ka buga kwanakin shekarar saba'in nawa ne to ka buga mala'ikun da suka yi bauta Allah ta'ala kakanka daga ran da aka haife shi to daga lokacin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa yanzu zaka abin ya wuce tunaninka to wannan shine Allah tabaaraka wa ta'ala duka wannan bayin sa ne fa duka wannan bayin sa ne subhanahu wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa annal masajida lillahi lallai al masajid da daga cikin magabatan malaman tafsiri sun fassara masajid ana nufin a'dha'us sujud gaban da ake sujada wasu suka ce ana nufin gurin yin sujada din na wata gani wato gurin yin sujada din wato kenan sai zamto masallatai kenan amma dai wannan wato wacce magana ita fi karfi daga cikin ababen da malaman tafsiri magawata suka yi cewa masajid din ana nufin gaban za ga wasu a masallaci yana rubuta wa annal masajid da lillahi a matsayin masallaci ko kuma mutum zai shiga masallaci sai ce mai ya karanta ayar wa annal masajid da lillahi ba za ta gama wannan annabi sallallahu alaihi ba haka ya karanta karanta ayar cikin suratul jinni ba za ka shiga masallaci me karantar bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah ko Allahumma iftah li abwaab rahmatik ya Allah ka bude mun kofofin rahmarka haka ake fada za shiga masallaci ya Allah ka bude mun kofofin rahmarka saboda Allah ta'ala yana yau bayin sa rahama a cikin masallaci na tausaya musu Allah ta'ala ka tausaya mana ka mana rahama saboda mafaka ce da Allah ta'ala yake karɓar tuban bayi yake kuma yin bukatunsu lokacin annabi sallallahu alaihi idan hali aka shiga hali sai ya ce ya bilal arihna bis sala ka kira mana sallah mu sami abin sauki shi sa annabi sallallahu alaihi hadisi yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa wa tib wa ju'ilat qurrata aini fi salati kun ga duniyar nan taku ababan da aka samun santa su ne kamar haka inji annabi sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min duniyakum sai ce min duniyakum bai ce duniya na ba ce daga duniyarku saboda shi ba ta dame shi sallallahu alaihi wasallam na farko annisa'u wa tib wato an samun san na auro mata wato kamar da ya auro matansa san aure sallallahu alaihi wasallam wa tib da kuma turare na san turare in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sa ko da yaushe kamshi zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ke kamshi shi sa ummu sulaim ɗaya daga cikin matarsa ya yi bacci a ɗakinta ya tashi tana tattara tana tattara gumin annabi sallallahu da ya zuba akan inda ya kwanta sai yake tambaye ta me zaki da wannan ya rasulullah ai gumin ka ne muke dan tattarawa a cikin kuratan da muke ko abin nan saboda haka idan mutum ya so turare sai su kawo sai mu dan diga masa dan drop ɗaya haka a ciki ko na to in mutum ya saka sai kai kwana da kwanaki kamshin baya baya tafiya saboda gumin annabi sallallahu alaihi wasallam zau da haka sai ya ce wa ju'ilat qurrata aini fi sala an sanya min sanyin ido na cikin sallah in ina cikin sallah na ike jin daɗi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mu'mini suna jin daɗi in suna cikin sallah daga masallaci wato gurin wato jin daɗi ne ga mu'mini wa annal masajida lillahi al masajid din kamar da bayani ya gabata da yawa malamai sun ce ana nufin gabbai din wani hadisi kuma manzo Allah sanake cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni nayi sujjada ne akan gabbai guda bakwai akan gabbai guda nawa guda bakwai ake yin sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nuna tafukan hannaye guda biyu kai sujjada akan su an azo sujjada ba dunkule hannu haka akan tafin hannaye yake na watan gane ba kuma baji ya tsaki haka ba haɗa su ake kamar da hadisi ya gwada haka shi ma wani hadisi to zai za ka yi sujada akan tafukan hannayenka guda biyu kaga biyu kenan za ka yi sujada akan guyoyinka guda biyu su ma biyu kenan nawa kenan hudu za kuma ka yi sujada akan wato yatsunka manyan yatsunka su taba ƙasa haka ba ka yi sujada kuma yana naɗa ba ya zama na shida sai annabi sallallahu alaihi ya ce da kuma goshi sai nuna tare da hanci a matsayin abu ɗaya ne mutum ya zo sallah ba ana yin sallah a ɗora goshi a barhanci a sama ba ne ko mutum yana sallah yana ganin yana ganin ƙosinsa ko irin sallar yara yana yana liƙe to abin mamaki sai ga wani babba kuma yana sallar yana inda ɗan wani yana hanguwa ta can baya subhanallah ana yin sujjada akan wannan gabbai guda guda bakwai na mata an gane to wannan al'umma ranar alkiyama ga gabin da ake alwala ga gabin kuma da ake sujjada za su bambanta da sauran al'ummomi hakan nan sauran sauran ce al'umma ta za su bayyana duk inda ake suke alwalan nan zai rika haske yana sheƙi ana ganin wannan za a ce wannan al'ummar manzo muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda yake alwala ya fita daban الثالثة مسألة مسألة أكو أن من أطاع الرسول للي ديك وند يو منزو بيي ووحد الله يا كديت الله شي كدي لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله لا يجوز له بهلسة أغريشي موالة من حاد الله ورسوله يجبنتي wanda ya saba wa Allah da manzansa wato wanda ya jayayya da Allah ta'ala mana wanda ya saba wa Allah ta'ala walau kana aqraba qaribin koda kuwa shine mafi kusancin kusanci makusancin mafi kusanci mana komai kusancinka da mutum amma tunda ya ki Allah tabaaraka wa ta'ala yayi fito na fito da dokar Allah ta'ala ya sau Allah ta'ala to kai ba za ka so shi ba za ka jibunci al'amurinsa ba ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى دليل هكذا كوشين فتن سمد أككي عندك شوى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه الله تبارك وتعالى سيأتي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله تبارك وتعالى يأتي لا تجد قوما بذاك تبسام وسمتاني با إن دي ونمتانا يؤمنون بالله واليوم الآخر sun yi imani da Allah da ranar lahira hakikanin imani da Allah da ranar lahira ba za ka taɓa samun mutane da suka yi imani da Allah da yinin ƙarshe su zamto yiwa duna man hada Allah wa rasulahu suna son wanda ya ƙi Allah da manzansa wanda ya saba wa Allah da manzansa ba shi sami aka zari ma ya ce wa ya bugudu lahu ka yi ƙiyayya domin Allah saboda yana ƙin Allah ne saka ke ƙinsa na'am ka ƙi shi saboda yaƙi Allah saboda yaƙi yana yawan saɓon Allah ta'ala ne yana kaza yana kaza ya matsa akan wani laifi shi sa kake ƙinsa amma yana san Allah yana san addinin Allah yana shi sa kake sansa so da ranar kiyama za a tashi mutane a cuccure ne gurub gurub irin wanda kuke ma'amala da su addinin Allah ne haɗa ku wata alaƙa ce diniya ko ta alaƙar banza ta haɗa ku ɗan kiyama za a tashi mutane in group haka Allah ta'ala ka tayar da mu cikin mutanen kwarai walau kano aba'ahum koda ko waɗannan mutane ɗin iyayensu ne ba zai zamto suna son su ba abinda ake nufi so shine me ba za su so su su bi abin da suke so ba na wannan saba Allah ta'ala da na wata an gane amma koda mutum mahaifinsa ko mahaifinsa ba musulma bace to ya halasta ya kyauta masa a'a dole ne ma akan sai kyauta musu na wata gani dole ne ma akan mutum ya kyauta ma ya farsa asma ɗaya daga cikin matan radiyallahu anha ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ita asma'u annabi sallallahu alaihi ya koma madina sun koma tare da su asma'u mahaifiyarta ta tako tun daga makka har madina da ta zo ta dakatar da ita ta tafi ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaya mahaifiyata ce ta kuma ga da mata musulunta ba na iya saukarta na kyauta mata manzana ce kwarai da gaske mahaifiyar ki ce ki kyauta mata mutaka gaya sannan ta sauke ta ta ba ta ruwa ta kyauta mata ta mata goma ta arziki na wata gane saboda haka koda mahaifin koda musulmi bane dole ne ku kyauta masa hakanan wanda yake kuma na? eh asma haka nan wanda yake koda mutum ba musulmi ba ne karka ce bari ka cuce shi a yi ba musulmi ba ne a'a in ka cuce allah tare da saka masa zai kama ka ko da ka yi zalunci in ka ɗauki kayansa ka yi zalunci musulunci addini na name na adalci addini ne na gaskiya au abana'ahum ko kuma ƴaƴayensu ne ko da ƴaƴayensu ne inda sun ƙi gaskiya ko ba za su so su au ikhwanahum ko kuma ƴan uwansu a ce ai ɗan uwana ne saboda wana ne yana da fahimta kaza ta addini kuma ba fahimta ce ta gaskiya ba ce to saboda su zami ba haka ake ba au ashiratahum ko kuma danginsu wanda suke wato na danginsu haka ula'ika kataba fi qulubihimul iman waɗanda suke kin jibintar irin waɗannan mutane suka ƙi Allah da manzansa to su ne ula'ika ka taba fi ƙulobihimul iman su ne waɗanda Allah ta'ala tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu ya kuma ƙarfafe su da wani ruhi daga gare shi wato wani al'amari daga gare shi Allah ɗin tabaraka wa ta'ala kuma su ɗin wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai shigar da su aljanna aljanna wacce ƙorami ke gudana ta ƙarƙashin aljanna ɗin radiyallahu anhum kuma Allah ta'ala ya yarda da su kenan ƙari ne Allah ta'ala ya ce lillazina ahsanu alhusna wa ziyada lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wanda suka kyauta ayyuka suna da alhusna malamin tafsiri suka ce aljanna kenan wa ziyada da kuma me ƙari to mutum shiga aljanna ƙari me yake ne ko ziyada ko wadda kamalan tafsir suka ce shine wa ziyada din nan shine ganin Allah tabaraka wa ta'ala wasu kuma ce shine yardar Allah a duniya mutum ba zai ga Allah ta'ala ba idan yan aljanna suka shiga aljanna to Allah ta'ala zai zo kowa ya ganshi to mutum zai ji dadin da bai taba ji ba a duniya baka taba jin wani abu wanda ya wuce wannan idan yan aljanna suka shiga aljanna karan fara dama abinda za a yi na tarar 'yan aljanna a cikin aljanna shine wata hantar kifi ce za a gasa ta sai abu kowa lallai wannan kifi na aljanna ne hantar kifi ta mutum triliyon na allah ta'ala ne sani kawai amma hantar kifi ce kowa zai fara shi yahuda suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan menene farkon abincin da za a tare 'yan aljanna shi in suka shiga yace kabdu hut hantar kifi ce shi lalle kuma haka yake su ma ko littafinsu haka yake ce me za su sha kuma ya ce wasu idan ruwa ne ainihin tusamma salsabila wasu idanuwa ne a cikin ƙoramin aljanna wannan za su sha daga ciki daga nan sai a kamo wani sa yana kiwo a ɗan lambun cikin aljanna a yanka musu sannan kuma a ci gaba da al'amura na ni'ima cikin aljanna Allah ta'ala ka samu a cikin aljanna da sau da idan 'yan aljanna suka yi ga aljanna ana jin daɗi sai Allah ta'ala ce da 'yan aljanna hal raditun shin kun ji daɗi abinda na muku ya ubangiji ya za mu ce ya ubangiji mun gode maka alhamdulillahi lalzi sadaqana wa'ada godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya gaskata mana alƙawarin da ya mana Allah ta'ala mun gode maka ya Allah ce kuna son kara maka wani abu sai ya ubangiji akwai abin da ya wuce wannan ne ka samu aljanna sai ya ce na ba ku yarda ta na yarda da ku zan taba fushi da ku ba shine Allah ta'ala ce me radiyallahu anhum wa radu an Allah ta'ala ya yarda da su su ma kuma sun yarda da shi na ta gani yana ta'ala ka yarda da mu Allah ta'ala ce ulaika hizbullah waɗannan su ne dindinar Allah su ne na Allah ala ku saurara ku ji inna hizballahi lalle rindunar Allah ta'ala humul muflihuna su ne masu samun rabo su ne masu rabauta su ne masu cin nasara so daga waɗannan su ne matsaloli guda uku da malam ya kawo wanda ya zama wajibi ne musulmi ya sani na farko mutum ya sani Allah ta'ala baya taɓa yarda a haɗa shi da wani na biyu shine duk wanda ya yi ya yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi sallama ya kaɗaita Allah to fa bai halasta ya jibinci sha'anin wanda ya saba wa Allah da manzansa ya ji na san sa akan wannan mutum ya san fa wannan no no no okay na farko na farko shine yawa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya halice mu ne shine wanda ya halice mu shi yake azarta mu da kuma kyale mai haka kullum baya aiko na mai manzo na ɗaiɗin shi ne mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wata gani domin duk wani masa biyayya zai shiga aljanna wanda kuma ya sa masa kuma ya tafi wuta na ta naka kare so daga nan za mu takaita abinda na karanta mana daidai Allah ta'ala ka samu yi tarayya duka a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana na'am